نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwa yau muna biyar ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai biyar ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta 2025 kamar yadda malaman cuci suka tsara suka yanka ba tare da tabbaci ba a wajensu haka suka faɗa. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma mun kawo ƙarshe-ƙarshen suratu tauba kuma mun shigo aya ta ƙarshe muna bayanai kanta sai lokaci ne muna halinsa. Malam ayoyin nan guda biyu na ƙarshe a satin mai tasu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نعم كما yadda muka sani muna ɗan taɓo waɗansu matsaloli da suka shafi matsala ta zakka da matsaloli na kuɗaɗe da hada-hada a wannan zamani wanda ake kira alqadayal mu'asira mun zo bayani kan abinda ake kira kamar jangali ko empo mun yi bayanin bambancinsu yi ake nufi da nau'ukansu da kuma yi ake nufi da shi da kuma ta inda suka kamanceceniya da zakka da kuma inda suka bambanci da zakka yau za mu yi bayanin hukumu ihtisabin zaribati min zakka shin idan mutum aka karɓi abu a hannunsa ta fuskar jan gari shin shi ma idan ya yi kyakkyawan niyya za a bashi lada kamar ya ba da zakka ne ko ba za a bayar ba sannan shin ya ma halatta amshi kuɗi akan mutane bayan zakka ina fata an fince ni almuhimmu dai abinda ake son a ce sun ka ce wa qad ikhtalafat ara'ul ulama al mutaqaddimin wal mu'asirin fi hukm al dara'ib malamai magabata sun yi saɓani kan abin da ya shafi karɓar waɗansu kuɗaɗe waɗanda ba na zakka ba irin na jangali ko wani abu sun kace illa anna akthara khilafihim huwa ikhtilafu at-tanawwu' lit-tadad mafi yawancin malaman da suka yi sabani sabanin su ikhtilafu at-tanawwu' ya an ce tanawwu' shine wato sabanin lafazi ko kalima an gane ko lit-tadad ba na cin karo da juna ba ma'ana zaka iske wannan ya faɗi kaza ya faɗi kaza amma a ƙarshe suna haɗewa ne a ma'ana ɗaya yace id aktharuhum muttafiquna ala jawazi ad-dara'ib inda al-hajati ilayha mafi yawancin malamai sun yi sun yi ittifaki kan cewa ana iya dora wani abu akan wato mutane kuma wadata inda al-hajati ilayha lokacin da ake da bukata ma'a mura'ati al-adl fi tatbiqiha kuma sai ai hankalta ma'adalci ma'ana yanzu kun ga in an ce in akwai bukata kira in babu bukata bai halatta ba dora mutane na biyu kuma za a yi adalci ya za a yi adalci shine cewa kowa za a dibi daidai halin shi daidai wannan ne za a dora mishi ba sani ko mun fahimta ba sun ka kawo magana ibnu hazm an gane ko ibnu hazm yake cewa kaga shi na daga cikin al mutaqaddimi da mun duka ga zamanin mu yace to furida ala al aghniyai ko fardun alal aghniya'i min ahli kulli baladin an yaqumu bi fuqara'i wajibi ne ga dukkan masu kuɗi na kowane yanki su taimaka mu talakawun su wa yujbiruhum as-sultanu ala dhalik sarki yana iya cidastar da su akan haka illam taqumi zakawatu bihim in ya zamanto zakka ba ta isa an ba da zakka an ba da zakka kuma yanzu akwai saura kuma mutane ga sunan da yunwa za su mutu sai gwamnati ta yi kallon ku ta ce ku bar mutane su mutu a'a sai a duba a gani mi za ku iya kawo wanda za a har hada a taimaka mutane wala fi sa'iri amwalil muslimina kina in ya zamanto baitul mali na ƙasa ba wa dukiya an bayar da zakka kuma bata isa ba mi zai yi sai a ce to da wane da wane da wane kowa ga abin da an dora mai a taimaka musu kaga wannan yake nuna cewa ashe wajen bukata ana iya abin nan sannan kuma suka karo magana suka ce ibnu hazm ya kawo adilla وقال الجويني الإمام سنكة الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء هو الغناء معنى شغباء انجشي ونن إمام الجويني الإمام يكلف الأغنياء شغباء يعني أنت إمام بالإمام بمبادة صلى الله عليه وسلم شغباء مسلمي أجي مفيد أنقاني هو tun da can da shugaban kuma shi ke ba da sallah yanzu na abin ya fara rarrabuwa ko ba haka ba al'imamu yi kalliful azniya shugaba yana ɗora ma mawadata min bazli fadlil amwali min bazli fadlati amwal su bayar da abin da ya saura na dukiyarsu fadlat kama abin da yake sama ma tahsulu bihi al-kifaya abin da za a samun wadatuwa da shi wal wato ghana da wadatuwa kenan malamai na ake kawo maganganunsu na cewa zancen cewa kamar ba za a ɗora ba mawadata wani abu ba saman wani abu saman zakka suna ganin in akwai bukata gwamnati tana da damar da ko shugaba in abin nan shugaba yana da damar da zai farlanta wata lalura da ta bijiro a san yadda za a yi a warware ta mun gane wannan to yanzu wannan shi dai ne abinda an ka kawo za mu bar shi gobe kuma idan Allah ya kaddamu na cikin masu rayuwa sai mu tashi akan wato shin ita empo ko mu ce jangali yana matsayin kamar mutum in ya ba da kuɗi da kyakkyawan niyya kamar matsayin ya fitar da zakka ne za a sa cikin lissafin zakka ko ba za a sa cikin lissafin zakka ba wannan shine insha Allah abinda za a zo a tattauna a kansa idan an tattauna a kansa akwai wata mas'ala ba da su kawo ta ba a ƙarshe kuma insha Allah ta'ala ita ma za mu bijiro da ita bi idnillahi ta'ala Allah ya taimake mu malam bai ta musu ayoyin
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
a gurguje tun da waɗannan ayoyi mun yi bayani kansu laqad ja'akum Allah ya yi rantsuwa wannan lamu ana kiranta lamul muwatti'a lil qasami ko ko lamul muwatta'a lil qasam kai mai koyon larabci ya an ce muwatti'a lil qasami shine ka sani ya an ce muwatta'a lil qasami baka san shi ba ko ba haka nan bane tunda ismul fa'il ne muwatti'a muwatta'a kuma ismul maf'ul ne to yan ce lamul muwatti'a lil qasami shine abinda malaman nahwu suke fada ma'ana lamun ce wadda ta yi shimfidar rantsuwa amma ana ita mata lamul muwatti'a lil qasami wanda zai magana ya shimfida ta dan yayin rantsuwa ka san wani da da an fadi abinda bai sani sai ce ba haka nan bane waye ga maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah ce wallahi tabbat asalin magana wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga kawunanku azizun alaihi ma anittum abinda yake wahalar da ku to shi ma yana masa bakin ciki an gane ko shine wato amma anittum kalma ta al'anat tana nuhin wahala mashaqqa walau sha Allahu la'anatakum inna Allah azizun hakim sannan kalima ta al'anat wani lokaci tana iya zuwa da ma'anar zina ko ba haka nan bane Allah ce zalika liman khashiyal anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim kenan ka kalima ta al'anat wani lokaci tana iya zuwa da ma'ana ta mi ta zina da haka ba a ba kalima ma'ana guda a kowane lokaci dalibin ilimi ai hattara wani lokaci zaka iske kalima kana son ka bata ma'ana guda amma ma'anoninta sun yi mi sai suna da yawa sai ce harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi ne gare ku bil mu'mini na ra'ufin rahim game da muminai mai tausayi ne mai jin kai sai Allah ce to fa in tawallau idan suka juya suka ba da baya tunda mutum yana ganin wani lokaci shi wata tsiya ne ko ba karan bane zaka kira mutum ga aikin alkhairi dan adam wani lokaci matsala ta yake ne kai zaka so shi da alkhairi amma sai su koma yana maka yanga yau annabi da zai kira ka zuwa ga aljanna kuma ka ce kai girman ka girman kami za ka yi Allah ganin dama Allah ne wa ya turo muku manzu ba don Allah yana da bukatuwa zuwa gare ku ba Allah bai da bukatar komai zuwa ga bayi inna Allah la ghaniyun anil alamin amma sai turo manzo to yangan mi za ka yi yangan mi za ka yi fa in tawallau asalin tawallau akwai alif tawalla sai aka shafi alif an ka ce tawallau in suka juya suka ba da baya faƙulka ce hasbi Allah Allah ya isa min Allah ya ishe ni cikirin in duk duniya ta koma ɓangare guda ba ta tare da kai sai ɓangare guda Allah yana tare da kai ka huta kuma ka huta to idan Allah bai tare da kai duk duniya ta komo tare da kai kana cikin wahala kuma ka cikin wahala to faƙul hasbi Allah in duk duniya ta juya wa baya kai annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya isar maka ha la ilaha illahu can ma cikin amfani yace ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma mu'minai in dai kun bi Allah to Allah ya ishe ku kakku damu da su waɗansu mutane sai sun yi kaza sai sun yi kaza ba wanda isa cutar da ku sai in Allah ya so alaihi tawakkalt mun ka ce an qaddama aljar wal majrur dan ya bada ni ma'ana ta alhasan alaihi tawakkaltu ma'ana ga Allah kadai na dogara wadansu ayoyin zaka ga an kawo wato fi'ili sannan a kawo harful jarri ko ba haka nan bane to wannan yana nuna cewa wato kamar inda Allah subhanahu wataala ce fa'buduhu wa tawakkal alaihi a ƙarshen suratul hud kaga nan wa tawakkal alaihi alaihi ka dogara ga Allah wannan ba yana nuna hasarwa to kenan yanzu tun da wannan ba tana nuna hasar ba ina za mu samun ma'ana hasar a nan kenan wagga ita take fassara waccan tana nuna ba a dogaro ga kowa sai ga wa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut duk wanda ka dogara gare shi in ba Allah bane akwai matsalolin da suke gittowa da suke nuna maka kasawarsa kaga na farko akwai jahilci yana yiwa kana cikin wani hali bai san cikin halin da kake ciki ba ya jahilci wannan hali kaga ba zai taimaka maka ba tana yi wa kana kwance shi na kwance haihuwar guzuwa in ji malam bahaushe ko uwa kwance ɗiya kwance ko ba kanan bari tana yi wa ya samu matsala da kai ya juya ya baka baya wata rana yana yi wa akwai abin amma ba a yin sadar da shi zuwa gare ka kuɗi ne kake da bukata yana da su banki amma ranar lahadi ce ya za a yi yana yi wa ya mutu ko ba haka nan bane sannan yana yiwa abin ya fi karfin shi ko ba haka nan bane tunda ko akwai abin da ya fi karfin shi ko ba haka nan bane banda Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa shi yasa Allah ɗaya na cancanta a dogara gare shi shi kadai don shi yana da iko akan komai ba abin da ya jahilta baya mutuwa baya tsuwa baya kasawa wannan shi ne fa'budu wa tawakkal alayhi kuma wannan kamar yadda Sheikh Muhammad al-Amin Shankit yake faɗa cikin Adwa'ul Bayan an umurci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dogara ga Allah kuma shine sayyidul mutawakkilin limamin masu dogaro ga Allah yace kuma su wannan kuma ɗabi'a ce ita ma ta annabawa dogaro ga Allah subhanahu wataala ko baka nan bane annabi annabi Hud yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhu bi nafsiha haka annabi Nuh watlu alaihim naba Nuh idh qala liqaumihi يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم mun gani duka annabawa sun dogara ga Allah shi yasa cikin da'awa cikin karantarwa ka dogara ga Allah kuma ka daina damuwa da yawan mutane ka damu da waɗanda za su doke ni kun san munan da mun buɗe makaranta satin farko da an buɗa mutum dubu sati na biyu ɗari tara sati na uku ɗari takwas sati na hudu ɗari bakwai sati na biyar ɗari hudu sati da shidda ɗari uku sati na bakwai ɗari biyu sati na takwas ɗari sati na tara hamsin sati na goma ashirin da biyar in mutum bakwai sun ka tsaya su ɗauki karatu tsaya ka koya musu abinda ake so shedan ba zai bar mutane ba su tsaya su yi karatu mutum bakwai in suka karantu suna iya karantar da dubarin mutane to sai shi ɗaya ce ma tun da sun yi karanci gakka karanta su wallahi ba haka nan bane tsaya ga waɗanda suke da niyya su tsaya su yi in an buɗe makaranta da mutum dubu bai yiwa mutum dubu su abin nan dan dama inda mutane suka fi daurewa shine wurin ɓanna da birni da ƙauye zan baka wani secret secret masu karatun ingilishi su ce secret in kana son mazamna ko san mazamna ko majalisa in ta shekara hamsin ana zama wannan majalisa ko sittin ko saba'in ba dai ka san iyakar shekaru sittin ko saba'in ba dai a cikin gwamnatin majalisa ko ta tsohi ko ta mata ko ta matasa duk wata majalisa wadda ka san ta shahara in kana son ta wace ɗai ɗai ɗai ɗai in ka zo cikin su ka gane ko ka kawo musu littafin bagdadiya ka ce to za mu sa haruffa mu iya karatun qur'ani da na sallah wallahi ko ta tsohita ko ta yarata ko ta mata ce wannan majalisar yalla waɗansu suna ɗan jin kuma kaza a ɗan fara zuwa sai kaga guda ya balle ya yi can yanzu sai ka guda shi baya ya bi shi wata rana sai an baka kai kaɗai da kai da littafi saboda karatu an ba a su amma a zamna a cashe a yi hira wane ya saki wance wane ya saki wance ɗan siyasa kaza ya ce kaza ɗan balo kaza ya sami kaza mai mai balon dor mai wane ne mai wane ne duk tambaɗoɗin duniya suna mutane suke son su tsarki ɗan adam subhanallah yasa dole sai mun yi hattara duk abin da yake amfanin mu sai mun jajirce yau da gobe har Allah ya sa mu so abin mu tabbata a kan shi amma in ka bi rayuwarka cikin wannan sharholiya karshe zaka kare cikin abin nan wannan shi ne gaskiya alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi al'azim wanda yake mai girma wanda ita ce qira'a ta jamhur amma akwai wa huwa rabbul arshil azim da yake inda alwaqfi ba a bambantawa tunda da zamma da kuma kasra in za a tsaya duka dai sukuni za a yi kuma haka nan bane to amma wajen qira'at malaman qira'at suna bayani wa huwa rabbul arshil azim an gane ko kenan wannan ita ce ƙira'a ta jamhur kasra za a yi ma mimun kenan sifa ce ta al'arshi Allah shi ne ubangijin al'arshi mai girma amma akwai ƙira'a duk da shi ƙira'a ce shadda wa huwa rabbul arshi al'azim kenan Allah shi ne ubangijin al'arshi kuma shi ne mai girma sai kuma al'azimu sifa ce ta rabbu kenan asalin magana wa huwa rabbul azim wa huwa rabbul arshi an gane ko al azim al azim Allah shi ne bai jima nan sunan Allah al azim to ya yi dhamma tunda huwa rabbu rabbu dhamma gare shi ko ba ka dan bane to kaga an ce al azim sai an mishi dhamma ya kuma sifa ta rabbu amma an ce al azim ya kuma sifa ta al arshi mun gane wannan to amma akwai magana guda eh an ka ce a rabbul arshi al'azimi shi an kace sifa ce ta al'arshi in ya dauke kasra ai babu matsala tunda al'arshi yana da alif wal lam ko ba ka dan bari to rabbu kuma ha shi kuma rabbu bai da alif wal lam kuma an ce al'azimu kuma sifan shi ha kaga za a yi rabbul arshi al'azim amsa kusa take gare ka shine rabbu mu'arrafun bil idafa dama sunan da an kai ma idafa ai shi ma ma'rifa ne akwai ma'rif wato ta'rifi bil alif wal lam akwai ta'rifi bil idafa ba ba ka nan bane yanzu an ce kitabullahi ai ya kuma ma'rifa li annahu mudaf mun gane ko to rabbul arshi rabbu an gane ko mudaf wal arshi mudafun ilayhi wal azim yajuzu an yakuna sifan lahu li annahu ma'rif mun gane wannan daliban ilimi al azim sifa ce ta girma wacce ke nuna Allah ya girma daga azuma يعظم فهو عظيم مثل كرم يكرم فهو كريم kaga ne wannan dan kasan inda ya samu asali to wannan shi dai ne sai bayanai da ya kamata mu kawo game da wato wannan sura da kuma waɗannan asarkin al'arshi na Allah subhanahu wa ta'ala da an kai bayani akwai asar game da wato al'arshi abu na farko akwai asar na ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa al-kursiyu mawdi'ul qadamayn shi kursiyu wuri ne na aje na ma'azar dugadugai na ubangiji wal arshu la yaqdiru ahadun qadrahu shi ko arshi ba wanda ya iya wato sanin gurgudun kimarsa da darajarsa ko ko ya iya kimanta girmansa imam ibnu khuzaima ya fitar da wannan a cikin kitabut tauhid sannan kuma ibnu abi shaiba ya fitar da wannan da imamu darimi kaga wannan ya ba mu wato cewa dalili tunda ibnu abbas ba zai faɗi wannan da ra'ayinsa ba ya nuna mun kenan cewa al'arshi daban kursiyu daban mun gane dan wasu doka suka kursiyu da al'arshi duka abu guda ne ba dai bane domin shi al-kursiyu yace mawdi al-qadamain sannan idan muka duba har yanzu akwai asar da kuma aka ruwaito daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu shi ma yake cewa al-kursiyyu mawdi'ul qadamaini wa lahu atitun ka atitir rahan al-kursiyyu da ake zancin kursiyyu wanda yazo cikin nassi kasan dan qur'ani ne anka ce wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi ce wasi'a kursiyyuhu dokokin Allah sun yarwace sama da ƙasa kenan yana nufin to dokar Allah kenan cikin sama da ƙasa dai akwai ta cikin sauran halittu da Allah ya yi kenan babu dokar shi tunda ba san mai da ƙasa dai Allah ya yi muna gani ba walahu atitun ka atitur rahman yana da atit in an ce atit shine kuka daga kukan raƙumi ne ka atitir rahali kamar kukan raƙumma ma'ana kamar haka yake kuka an gane ko to wannan asar Abdullah dan Imam Ahmad ya kawo shi a cikin sunna kitabu sunna dan haka ingantacce ne kuma ba a cewa a'a yaya ya bada wannan labari wannan yana nuna marfu'un ne domin ba yadda za a yi shi abu musa al'ashari ya samu labarin wannan in ba ta fuskar wahayi ba za ka ga sahabi ya faɗi wani abu malamai suna cewa a duba a gani in ya zama to abu ne na labarin gaibi to za a ɗauke shi matsayin marfoni tun da shi sahabi ta da ya biya ayi samu wannan labarin in ba ta fuskar wahayi ba shi ko ta fuskar wahayi shi ba a mishi wahayi sai dai ta fuskar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane ko yawwa to sannan kuma idan muka duba akwai asar na abu zar al-ghifari yake cewa masamawatu sab'u fil kursiyi sammai guda bakwai in an ka ɗauke su a kwatanta su da al-kursiyi bu su kasance ba illa ka halaqatin mulqatin bi ardin bi ardi fala kamar dai ka ɗauki wato sammai bakwai bu su kasance ba game da kursiyi kamar ka ɗauko halaka kamar ka ce ɗan sarƙa ko ɗan zobe ka jefa shi cikin wato kunkurmin daji ko ka jefa cikin sahara yanzu ka ce sahara ta agadis ka ɗauki zobe ka jefa ciki yana da wani girma babu to haka sammai bakwai kai ɗan adam ka diba sammai da ke sun kasai girma sammai bakwai an ka ɗauke su to haɗa ma a ce sammai da ƙasai a ɗauke su matsayin zobe biyu sai ka zo cikin sahara ka jeho zobe biyu ni suke shi to haka suke wa fadlul arshi ala al-kursiyyi ka fadli tilka al-falati ala tilka al-halqa shi ko girman al'arshi akan kursiyyi girman al'arshi wancan na kursiyyu na game da sammai bakwai to shi ko yanzu girman arshi akan kursiyyu ka fadli tilkal falati kamar yadda waɗannan ala tilkal halaka kamar yadda wannan sahara ta fi girman wannan halaka kenan yanzu kamar yanzu in ka ɗauki al'arshi ka jefa cikin in ka ɗauki kursiyu ka jefa cikin al'arshi kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa cikin sahara to kun gani to don haka waɗannan abubuwa ne na gaibi na so shine kuma suka tabbatar da su an gane ko to don haka kuma al'arshin nan an gane ko Allah ya faɗa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'ala al-ma kenan halitta halitta al'arshi ta gabaci halittar sammai da ƙasai don ya ce wa kana arshuhu 'ala al-ma'i bayan ya ce halkar samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma kenan an an halitti al'arshi sannan aka yi sannan aka halitti sammai da ƙasai to bayan su ne aka tattauna shin da al'arshi da alƙalami da lauhil mahfuz wani ne aka fara halitta akwai sabani kankanin malam wasu suka ce abinda aka fara halitta shine alƙalami tunda shine an kace uktub sannan ya rubuta duk abinda za a halittawa ba ba ka dan bane waɗansu malamai suka ce a'a shi al'arshin ya gabace shi kenan wato da an ka ce shi abinda an ka fara halitta shi ne alƙalami alƙalami shi ne abinda an ka fara halitta kafin a halicci al'arshi wato alƙalami shi ne aka fara halitta bayan an halicci al'arshi haka waɗansu malamai suka ɗauka to duka dai babu wani abin nan awwaliyya mutlaqa ne ko muqayyada wasu ka ce shi al'arshi shi aka fara halitta shi ne awwalul makhluqat wasu ka ce a'a alƙalami shi ne aka fara halitta don shi ya rubuta akwai maganganu na malamai wallahu ta'ala a'lam an gane ko to wannan shi dai ne abin da zamu iya kawowa mun zo ƙarshen suratul tauba sai wato raskwana kaɗan da zamu yi kan wannan sura shine cewa suratul tauba sura ce wadda take ta sauka a madina kuma in muka saurara cikin karatu na farko da aka yi cikinta ana kiranta alfaziha mai kumyatarwa to dama lokacin da musulunci yana maka kafirai ne a afan babu munafikai muna ji ko da aka zo madina musulunci ya karfi ya samu daula sai aka samu mi aka samu munafinci muna ganewa to suratul tauba ta tattauna akan halin munafikai kwarai da gaske to yanzu abinda zamu yi zamu yi dan wani abin nan ne kaɗan kan yadda ake dirasa ta masail da kuma bayani kan munafikai da surori da suka yi bayani kansu daga nan sai mu shiga cikin suratul yunus bi idnillahi ta'ala idan aka maka mawdu'i aka ce kai karatu kan shi ya zaka yi karatu kan shi kun sai yana daga cikin abin da dalibai ke ba su wahala ga karatun kai ga littattafai amma baka sai da ake tsara karatu ba kai kafiyatul jam'u kafiyatul jam'i wat tartibi wat tasnif in ka zo tun da suratul tauba ta yi bayani kan munafikai sai an ce kai bayani kan munafikai ya za ka yi sai ka ce zahiratun nifaq zahira ya an ce zahira kamar abin da tura suke ce ma phenomen wani abu da wanda zai bayyana cikin al'umma yanzu kun ga wani wuri sai ku iske zahira ta al-mukhaddirat shaye shaye ta bayyana ko ba ka dan bane to shi ma munafinci wata dabi'a ce da take bayyana a cikin al'ummomi to an baka karatu kanta komi aka baka karatu kan shi wanga misali ne zan baka sai ka dauko wannan zahira sai ka san ina na zaka sata zahiratun min adh-dhawahir al-ijtima'iyya shin ta shahi zamantakewa ne ko ta shahi wani bangare daga cikin bangare na rayuwa muna ganewa to in ka samu zahira sai ka samu at-ta'rif ya za a yin ta'rifin abu wannan ka rike shi bayan ka samu ta'rifi sai ka samu al-anwa bayan ka samu al-anwa sai ka samu al-maratib bayan ka samu al-maratib sai sai ka samu al-aqwal sai ka samu al-adilla sai ka samu subutul adilla sai ka samu aljam'u aw at-tarjih sannan ka kawo al-hulu duk mas'alar da an ka baka a duniya in kai haka insha Allah kana fita in ka zo ga mas'ala akwai sabani kanta ta aqida ce ko ba ta aqida bace ga yadda zaka yi al-mas'ala al-aqwal al-adilla an-naqliyya wal-aqliyya subutul adilla al-munaqasha al-jam'u aw at-tarjih rike da kyau ina baka wannan duk lokacin da zaka tattauna kan wata mas'ala to yanzu a gurguje tunda mun zo ƙarshen surori madaniya da waɗanda ke sama kuma bayanin munafikai ne aka yi ga yadda yake shi munafinci dama Allah subhanahu wataala sun za a samu munafikai kuma alƙawali ne na Allah sai an bambanta tsakankanin mutane tun da nan duniya ma kana Allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabisa min at tayyib yamiza ko yumayyiza al khabisa min at tayyib a ta hamza da kisa'i da khalaf da yaqub Allah ya dauki alƙawarin sai ya bambanta to shi yasa cikin tafiya muna ta aikin musulunci sai muna ganin ana samun cikas haka ne ko ba haka ba a alƙawari ne Allah sai ya bayyana sai Allah ya bayyana mu'minnai sai Allah ya bayyana munafikai sai Allah ya bayyana kafirai dai kenan sannan cikin muminan sai Allah ya bayyana digirin imanin su imanin wani ya hina wani to cikin ayyuka za a gane lalle wani yana gaban wani ba ba kafiri bane haka cikin munafikan sai Allah ya bayyana wani ya fi wani munafinci haka cikin kafiran kuma sai Allah ya bayyana wani ya fi wani kafirci tunda ko cikin kafirai ai daban-daban suke muna ganewa to wannan kenan zahiratun nifaq kenan to don haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi muna tsari da munafinci idan muka duba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in muka duba munafinci ma akwai munafinci na aiki wanda yana iya kai mutum da munafinci babba amma sai in mutum ya dore akan shi ko ba haka kan bane tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi ayatul munafiq thalath idha hadatha wa idha wa'ada wa idha tumina kaga in kana son gane munafiki mutumin da kaga sai ce idha hadasa kaza ba duk lokacin da kaga sharadi na duk lokacin da yayi magana to ƙarya zai yi ma'ana galibin magana shi ƙarya ce to da kaga mutum da irin wannan ɗabi'a to munafiki wa idza wa'ada akhlafa duk lokacin da ya alƙawari sai ka sharadi in yayi alƙawari saba zai mutumin da ya zama to saba alƙawari ɗabi'a sace alama ce ta munafici wa idza tumina khana mutumin da duk lokacin da an ka amince mishi sai yayi yaudara to alama ce ta mutumin da munafiki sai kuma hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi ma shi da cikin sahih al-Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salaf arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi kanat khaslatun kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'a arba'un akwai abubuwa guda hudu man kunna fihi wanda sun ka taru a cikin sa kana munafiqan khalisan to ya zan munafiki tataccen munafiki wa man kana fihi khaslatun minhunna wanda yake da dabi'a da guda daga cikin su kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yadaha to akwai dabi'a ba ta munafinci tare da shi sai ya bata idza tumina khana duk lokacin da an ka amince mishi sai ya yaudara kun ga yanzu mun shigo zamanin da dala 100 in an ka ba mutum an ka ce ya ba wani sai ya ce dala 30 dala 100 subhanallah wa idza hadatha kadhaba in kuma yayi magana ƙarya zai yi wa idha ahada ghadara in yayi alƙawali sai ya yaudara wa idha khasama fajar idan yayi jayayya da mutane fajara sai ya ci mutuncin su ya musu kage akwai wani in kuna jayayya da shi da abin da kai da abin da baka yi ba duk sai ya ƙara shi faɗi biyu waɗanda kai shi ƙara da hamsin waɗanda baka yi ba khasama fajara Allah kai mu da tsari to wannan ƴan uwa nan akwai raddi ga ƴan qur'aniyun saboda suka ce wai kaji an ce ayatul munafiq salasa wai kaji an ce uku na kuma wani wuri sai an kace wai arba'un a da yace ayatul munafiq salas bai ce faqat ba nan yana son ya kwatanta ma wasu daga cikin su inda yace bakin su kadai ne a a cewa maka waɗanda ayatul munafiq salas a wannan lokaci da yake magana yana son ya sanar da kai guda uku sannan ce arba'un man kunna fihi nan ma yana son ya nuna maka wa wasu daga cikin su tun da nan guda ya ƙara amma ba yana nuna su kaɗai ne alamomin munafiki ba ɗan ƙur'ani yi wulkai sai ku yi hatara da shi idan haddasa yana yau idan haddasa ne sai an duba haddasa min alhadis ta haddasa sai an duba shi an gane ko? sai an duba shi alaramma saboda riwayat na hadisi an gane ko? to don haka dai alkur'ani bai gushe ba yana bayyana sifofi idan aka zo dama mutum uku a akwai duniya bakin su ne mumini kafiri munafiki shi yasa da aka zo sai aka bambanta surorin su a cikin alkur'ani su ba yan su i'rabi ba suratul mu'minun ba a ce suratul mu'minina ba suratul munafiqun ba a ce suratul munafiqin ba suratul kafirun ba a ce suratul kafirin ba ko i'rabi ba ai ba su uku ɗin ne yasa in ka zo sai ka ce qara'atu suratul mu'minuna qara'atu suratul kafiruna qara'atu suratul munafiqun ha haka sun ka rubuta sai ka ce qara'atu fi'lun wa fa'il ko ba ka da bane kana ce qara fi'lu madin ka so da yasu sai ayi gaba ɗaya qara فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك الطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل الرفع فاعل سورة المؤمنون مفعول به منصوب على الحكاية آه. to haka ne in ka zo cikin alkur'ani sifofin muminai da ayyukansu in ka zo munafikai sifofinsu da ayyukansu sifofin kafirai da ayyukansu Allah ya bayyana ba Allah bai damu da sai ya ambaci suna ba amma ayyukan mutum su suke nuna a gane shi aikinsa maganarsa niyyarsa matsayin da yake ɗauka a lokacin da ake cikin halin tsanani da halin sauki shikenan da ka gane irin waɗannan to ka gane karatu ina fata an fahimci yawwa amma in ka ɗauki surori makkiya da madaniya wato in ka ɗauki musamman surori madaniya cikinsu za ka ga wato irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya fayyace halin munafikai ƙwarai da gaske surori madaniya gaba ɗaya sun tattance ne kan halin munafikai ɗauka tun daga suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ya bayanin munafikai ƙwarai da gaske a cikin suratul baqara ko ba haka nan bane Allah ya kore musu imani ko ba haka nan bane kuma ‘yan an ce kada su yi ɓanna ga shi suna yin ɓanna suna yi ma musulunci zagon ƙasa amma suna cewa gyara suke yi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ko ba haka nan bane sannan kuma su suna dibin biyayya ga Allah wauta ce yasa wai shi munafiki abin da yake gani ka daure ka bi Allah to kai makai wawa ne su suna ganin kamar saba ma Allah da bin shedan shine wayewa wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amanu sufaha in ka dauka ali imrana dama galibin surorin sun kai bayani kan munafikai surori ne madaniya dan ba Allah kawo bayani su daga cikin sifofin munafikai shine basu damu da kowa ba sai kansu wa qa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum da kaga mutum ana cikin jama'a takai ne dai shi kai shi babu ruwa ne da matsalar kowa to wannan alaman mutum virus ne munafiki ko kasa shi ko sama tunda cikin kowane rukuni na mutane ana samun munafikai cikin shugabannin da ana samun munafikai sai ga shugaba ya ce kasashen turawa ya sayar da kasashe kuma ya dawo ya nuna mai yan kasashe yana tare da su wannan ne shi munafici cikin masu kuɗi ana samun munafikai sai ka iske mai kuɗi yana nuna matalaka muna tare da ku su kuma tare da su da su ne ake haɗa kai da gwamnati a ɗora matalaka da ba za su iya ɗauka ba sannan kuma cikin mata ana samun munafikai ko baka dan bane don Allah ya ce li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqat cikin maza ana samun munafikai ko baka dan bane to wa cikin malamai ma ana samun munafikai tunda in kun kadiba tun daga ahlul kitab sun yaudare al'ummomi su sun kaya sun kigaya musu gaskiya sun cuci al'umma su sun yaudare su shi yasa Allah ce wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم tabi'a ce ta munafinci to duka in kana son ka gane munafikai ka dauki alqur'ani surori madaniya duk zaka gani kamar suratul nisa madaniya ce ta yi bayanin munafikai dama daga cikin alamomin munafiki shine cewa in aya tana gyara shi ko hadisi ko hukunci na shari'a to sai ce ya yarda da shi in kaga yana ya yarda da abu na musulunci to tana gyara shi amma idan ba ta gyara shi to ba zai yi aiki da shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wato a cikin suratul nisa wato fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima a cikin suratul nur Allah ce wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum al-haqq ya'tu ilayhi muz'inin in tana gyara su sai su zo shi yasa da kagan mutun shi nafsi yake son abi lokacin da take gyara shi amma in ba ta gyara shi sai ce a watsar da wannan nafsin shi yanzu abin da yake so za a bi to ba ba wai addini yake son abi ba shi na adda addinin da yake son abi muna ganewa dauki duk surori madaniya waɗanda Allah ya bayanin munafiqai zaka gani suratul nisa'i ne suratul ma'ida ne duka ko cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wataala ya tako wadan surare daga cikin bayanin munafiqai wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju shi yasa munafiki in ya shigo cikin aikin addini da manufarsa in ya gaba za ta ci ba sai ya kuma shi shi yasa kada mu damu ana aikin addini wasu na ballewa ba matsala bane sun zo da manufarsu ba addinin bace tun da dama shi munafiki manufarsa tana gaban addini an gane ko idan manufarsa za ta tabbata ko da addinin zai wargaje to addinin ya wargaje kenan addini shine mataki na biyu shi bukatar shi ita ce ta farko ban sani ko mun fahimta ba to da haka dauka kuma cikin suratul ahzab Allah ya bayanin su cikin suratul anfal idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum ko ba haka bane suratul tauba ita ce al-fadhiha mun yi bayani kanta ta zo ta fallasa su gashi nan kuma cikin suratul abin nan suratul ahzab Allah subhanahu wataala ya bayyana su dama munafiki lokacin da wahala ta zo sai shi balli da wahala ta zo baka ganin shi amma da dadi ya zo sai ga ya dawo shi nan ga muku ya ya ma fi ku sanin abin da ya dace التي أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا shasa da ka dama gakka damu in ka ga mutum ya guje ka lokacin da kake da bukata tai to kai ka san matsayin da kake da tsakanin ka da kai shi dama ai Allah na sa ka cikin wata lalura na don shi nuna maka da wani da wani da wani kowa ka san inda zaka aje shi ga suratul munafiqun nan tayi bayani kan su ga suratul qital suratul muhammad nan ma Allah ya bayani su walau na sha'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahn alqawl wallahu ya'lamu a'malahum da sauran surori an gane ko da kuma surorin da waɗansu an yi sabani kamar suratul hajj wasu sun ce madaniya ce wasu sun ce makkiya ce amma an yi da cewa wasu sun ce makkiya ce sau sashen ayoyin tare makkiya sashen ayoyin ta madaniya nan ma akwai zancen munafikai wa minan nasi man ya'budu Allah ala haf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin dabi'an munafiki ce kenan duk in kaga yana kokarin a zo a yi wata aiki ko na ci gaban jama'a ko na kasa har cikin talaka ana samun munafikai sai ka iske lokacin kamfani drapo ko wace siyasa suna da drapon tuta ya an ce ga wanda zai zo sai su dama wanda a zo a ba su kuɗi a lissaha a ba su a ce to dama kuɗin mu na na can ƙasa suka ci ko kafin in wanga dan siyasa zo shi ma a daura tashi kafin yanzu shi ma a zo a ba su su sa shi dama kuɗin mu na na can da suka ci na haram kahin mu kahin mu haɗu lahira a ba mu ciki Allah ya sauka haka abin abin yayi yayi muni suratul mumtahana ita ma ta yi bayanin munafiqai tun cikin suratul mujadala cikin suratul hashr duk dai cikin surori galibi zaka iske Allah subhanahu wataala yayi bayanin munafiqai ba wata dabi'a da ta munafiki wanda Allah subhanahu wataala ya barta ina fata ana fahimta ta dan haka in ka karanta alqur'ani ka karanta surori madadiya munafiki ba zai ba zai ta koyuwa gare ka ba a cikin aikin shi duka zaka gani ga zakin baki amma wajen aiki banza ne ina fata ana fahimta ta kuma da ya shigo cikin aikin addinin to ba addinin na da muhimmanci gare shi ba da maslaha ta za ta samu matsala to ya fi son addini ya wargaje da maslaha ta samu matsala Allah ka samu a cikin ɗalibai ma ana samu ai inda an ka samu cikin malamai in an ka ce cikin malamai an samu munafukai to ai ɗaliban da za su karanta su in ba Allah ya in ba Allah ya tsare ba sai sun tasiratu da wannan ɗabi'a shikenan ai aramba na fata ana fahimtar da haka اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة abu na ƙarshe shine waɗannan ayoyin guda biyu turawa da maƙiya addini wani lokaci suna cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ba su daga cikin alqur'ani sai su ce wannan ƙara su ne akai abin da yasa ni kawo wannan saboda akwai asar wanda yana cikin sahihul bukhari an gane ko daga zaidu dan sabit lokacin da an ka zo za a hada alqur'ani ko sa an yi sabani an gane ko sayyidina abubakar sayyidina umar an yi sabani kan hada alqur'ani ko ba haka nan bane har karshe dai sayyidina abubakar ya yarda abinda sayyidina umar ya zo da shi aka zo yace to fata tabba'atu alqur'ana ajma'uhu zaid bin sabit yace da an dora mini in doki dutsi babban dutsi ya fiye mini sauki da a ce in zo in yi rubutun alqur'ani yace amma fata tabba'atu alqur'ana ajma'uhu sai na doki alqur'ani ina hada shi min al'asibi an gane ko min al'usubi al'usub da ainun da sinun da ba'un usubi jam'i na al'asib wa huwa jaridun nakhli kama wato kama a ce kibaben da biyu jarid an gane ko kama irin abin nan na abin nan ganyen abin nan sai a ɗauko shi sai a yi takarda da shi ta rubutu to kun san can da suna rubutu da irin wannan kaji farko irin abin da an rubuta alqur'ani akan shi yace war riqa'i da kuma takaddu takaddu ko kuma fata yace wal likhafi an gane ko jam'i ne na lakhfu ko lakhfa shine hijaratun bidun riqaqun wato wasu duwatsu ne farare waɗanda suke riqaq masu santsi ko masu sulbi da su yayi rubutu ya sashe rubuta alqur'ani ana ganewa yace to wasu durin rijali da kuma wanda mutane suka haddace fawajattu sai yace to sai yayi nema fi akhir surati tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum ita wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai bai same ta ba ga kowa ba sai ga wani mutum guda to shine suka ce kidan ba ta cikin qur'ani sai aka ce a'a ba a same ta a rubuce ba a wajen wani amma an same ta a rubuce a wajen mutum guda amma sahabbai sun haddace ta don haka cewa ba su cikin ƙur'ani wannan hayaniya ce mun gane da kyau alaran muje cikin surutu yunus
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم na'am suratu yunus sura ce da ake kira suratu yunus ana danganta ta zuwa ga annabi yunus ko ba ka bane ɗaya daga cikin annabawan Allah wanda kuma duk da yake kissa annabi yunus ta zo a cikin surori daban-daban an gane ko ma'ana ba sai cikin wannan sura ba kissa ce ta zo ma a cikin suratu safat ko ba haka nan bane an gane ko kuma ta zo a cikin suratul anbiya ko ba haka nan bane an gane ko kuma abin nan ta zo a cikin surori ne daban-daban amma kuma wannan sura sai an kasa mata suratu yunus kenan ma'ana ita kaɗai saboda watakila ta bambanta ta zo da wani bayani don shi annabi yunus yana da wani abu wanda allah ya keɓance shi da sauran annabawa shi ne cewa ba a taɓa tunkarar wata al'umma ba za a darkake ta a ɗaga mata ƙafa sai al'ummarsa da allah ya ce a buɗe wuta da Allah ya ce ai raga-raga da mutane to raga-raga za a yi da su su kadai ne Allah ya ma wannan alfarma me yasa Allah ya musu wannan alfarma saboda Allah ya fahimci niyyar su Allah subhanahu wata'ala ce falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum anhum azab al-khizy fi al-hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin dan Allah ya san za su yi imani ne shi yasa Allah ya sa an kada musu kafa wa inna yunusa la minal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين dan Allah su za su yi imani sai an ga daga musu shi yasa kaskaga duk wanda wato da yawan mu muna daga cikin kuskuren da muka sai wuce me yasa Allah ya kaza me yasa kai yanzu ka yi Allah sanin wani kana ganin mutum na ta talakawan nan da dama da kake gani suna dan duke duke talaucin nan na yasa su ladabi wani na cewa me yasa Allah bai sa kowa ya kuɗi ba wallahi in kowa ya kuɗi duniya duniya ba ta zamdowa Allah ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh Allah ce inda ya ba kowa kuɗi duniya, da duniya ba ta zannuwa. Ai ba dan bai ba kowa arziki ba. Yau da an ba kowa kuɗi bindigogi na za a sai ta kashe juna. Wa wa mai maune ladabi. Da yawan masu ladabin nan kai tsammanin ka ba dan saboda abin nan bane. Shi yasa shi yasa Allah ya san niyyar kowa. Allah ya san matsayin kowa kai kai ne baka san zuciyar wani bidan ka gane cikin wani hali. Allah ya kyauta. To, yanzu tun da mun shigo cikin sabuwar Sura, insha Allah ta'ala za mu taɓo waɗansu fannin nuka guda uku sannan mu ci gaba da karatu bi iznillahi ta'ala. Wanda zan faɗe su, na farko, ilmul munasabat. Ilmul munasabat fanni ne na munasaba wanda yake nuna dacewar surorin Alƙur'ani da kuma ayoyin Alƙur'ani. Ana gane ni, to wannan fanni alal aƙalla guda uku muke taɓawa cikin tafsiri. Munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura. Muna ji da kyau, farkon sura da ƙarshen sura shi ne ake shi ne wato kamar ka ce, Suran nan abinda ta buɗe da shi kuma da shi ta ƙarƙare. Imamu Suyuti ya yi littafi sunansa Marasidul Matsali في تناسب المقاطع والمطالع an gane ko wannan littafin an yi shi ne don a nuna maka munasaba tsakanin farkon sura da kuma ƙarshen sura to yanzu bari mu faɗi wannan fanni abu na biyu a ina zuwa sai kuma munasaba tsakanin surar da ta ƙare da surar da ta biyo bayanta wanga ba shi wancan farkon sura da ƙarshen sura sura guda ce fa shi ko wanga surar da ta ƙare da wadda za ta zo bayan ta kenan kaga an ƙetaro shi ko sai imamu suyuti yayi littafi sunansa tanasuqud durar fi tanasubi suwar gashi shi ba ka gani sai kuma abu na uku shine ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar waɗanda duk surar da zaka karatu cikin Qur'ani in yana yiwuwa ka taɓa waɗanda guda uku muna ji da kyau to bari mu taɓa su da guda guda duk da ke lokaci ya fara halinsa amma dai bari mu taɓa suratu yunus bari mu fara da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar suratu yunus sun kace makkiyya ta sabka a ina kenan makka wakila madaniya a ra'ayi na waɗansu malamai ta sauka a madina amma ra'ayi ne wanda yake mai rauni da ba ana iya samun saɓani mun gane ko sannan kuma malamai suke cewa a cikin addirasa al'adadiyyar mawdu'iyya game da suratu yunus me yasa aka kira ta suratu yunus saboda akwai zancen annabi yunus a cikinta ina fata ana fahimta ta sannan kuma at-tartibul mushafi dan abin da yasa an kira suratu yunus akwai alif lam ra alif lam ra alif lam ra masu yawa to ya za a yi abin manta ta da sauran tunda akwai alif lam ra suratul hijr ko ba ka nan bane akwai alif lam ra suratu hud akwai alif lam ra suratu hud ko ba ka nan bane alif lam ra suratu yusuf to kuma alif lam ra suratu yunus kaga sai ta bambanta da waɗancan saboda an samu suna suratu yunus at-tartib to cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya mai do hankalinka at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta goma ita ce sura ta in ka ɗauko daga fatiha bakara to in ka kakkawo ita ce sura ta goma a tartibin nuzuli an gane ko tartibi na sauka kasan tartibi na jerin surorin alkur'ani daban tartibi na sauka daban sabka wata sura ta fara sauka iqra amma in ka taho yanzu jerin surorin alkur'ani can kasa za ka yi sita to don haka kakkasa tsammanin yadda ka ga sura yana yiwa da attartibul nuzuli da attartibul mushafi su zo dai yana yiwa kuma lokaci ya samu sabani to don haka attartibul mushafi ita ce sura ta goma da sauka attartibul nuzuli tartibin ta na sauka sun ka ce ita ce sura ta hamsin da ɗaya da sauka shi ne ake kira attartibu an-nuzuli sai kuma adadin haruffa sun kace tana ɗauke da harafi dubu bakwai da ɗari hudu da ashirin da biyar rike da kyau dubu bakwai da ɗari hudu da ashirin da biyar adadin kalimominta suka ce tana ɗauke da kalima dubu ɗai da ɗari takwas da arba'in da ɗaya ba a sawa fi ba a sawa ila kalimatin kawai ake amfani da su mun gane ko to sannan malamai suka ce adadin ayoyinta akan adad ashami kusan akwai al'adad riwaya ta adad an gane ko ashami tana da aya 110 sauran adadkin tana da aya 109 intabe zaka ji an ce a wata riwaya al'adad da muke da su akwai adadul makki akwai al'adad al-madani al-awwal akwai al-madani al-akhir akwai al-basri akwai al-kufi akwai ashami to lokaci suka an ce yanzu kaga wannan an ce ashami 110 sauran kuma 109 to nan na kafirai sai su ce to kai kaji a cikin qur'ani an ce wai sura guda wai tana da aya 109 kuma wai wata riwaya aya 110 kina akwai ƙari a'a babu ƙarin ko guda inda wani ya dauka wakafi wani ya dauke shi aya mun gane wannan da kyau yawwa sun ka ce nazalat ba'da surat ba'da al-isra kinan wagga sura ta sabka ne bayan suratul isra wa qabla surati hud kafin suratu hud to ka kuma ita aka sa gaban suratu hud kaga ta fuskar sauka ta riga hud sabka kuma ba'da isra bayan isra ita sabka amma kuma na an dora ta gabanin isra muna gane ko to wannan shine ad-dirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya sun kace mi bi ikhtisar yanzu abu na biyu wanda za mu ɗauka sai kuma marasidul mutali ayar da ta buɗe da ita da a mu ɗauki tanasu ƙuddura menene alaƙa tsakanin farkon wannan sura da surar da ta gabace ta imamu suyuti a cikin tanasu ƙuddurar ya ce aqulu ina cewa qad urifa wajhu munasabatuha fi ma taqaddama fil anfal a cikin anfal yayi bayanin miye dacewar tauba da wato suratul suratul yunusa da tauba ina fata an fahimce ma'ana yana son ya nuna cewa akwai wajhu na alaka yace wa nuzid wa nazidu huna anna matla'aha shabihun bi matla'i suratul a'raf ma'ana yana son ya ce tayi kama da suratul a'raf an gane ko tunda Allah subhanahu wa ta'ala ce an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu فقدم الانذار sai Allah ya gabatar da wato gargadi wa ammamahu sannan ya haɗe shi an anzirin nasa yace wa akhara al-bushara wa khassaha kenan wa bashiril ladina amanu kuma cikin a'raf Allah ce litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin sai an ka fara da gargadi sannan an kai bushara ga mu'minai ina fata an fahimce ni ina son da yace akwai alaka tsakankanin suratu Yunus da A'raf tun da yake ta gabace ta ma'ana wasu abubuwa ne ta ƙara fayyacewa waɗanda sun zo cikin A'raf don cikin A'raf Allah ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam nan ma an ankace sun mastawa ala al-arsh ko ba nan bane nan ma an kawo zance Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al-arshi sannan can an ce musakharatin bi amri nan kuma an ce yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di izni wannan shine abin da ya kawo amma munasaba wadda ta fi fitowa ƙarara muna ganewa an kawo zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun annabin nan yazo da littafi ko bai zo da littafi ba yazo da littafi to shine abinda ya kanka kare bayani kan shi cikin tauba shine an ka sake bayani kan shi ana budewa alif lam ra alaran ya karanta tilka ayatul kitabil hakim littafin da annabin nan ya zo da shi shi aka fara bayani kansa sannan sai aka zo da bayani kan annabin nan a kanarin nasi ajaban an auhaina ila rajulin min bayan Allah da kanshi yayi rantsuwa ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum kuma a samu wani na mamaki Allah ya turo manzo kaga ga munasaba ta hito bai Allah da kanshi ya rantse kuma a samu kana shakka to in har Allah ya yi rantsuwa kai shakka duniya Aba jama'a amin amin to kaga wannan shine ilimi ne mai zaman kansa alaramma an yi karatu ko to waɗanda da ad-dirasal adadiyyal mawdu'iyya da tanasu quddurar da marasidul mutali duka Allah ya kaddare an yi karatu kansu an ƙari suna na ana nan ga tace su in an ƙare za a ɗora su a tuttura ma 'yan uwa su samu su samu waɗannan karatuttuka amin eh kuma muna nan muna ci gaba da bincike kansu insha Allah an gane ko eh bincike na game da alqur'ani za mu rinka samun lokuta da mawdu'at masu muhimmanci a rinka yin su da ɓoye. mutum bai san studio da an kai ba sai ya ji an watsa to yanzu in mun ka zo marasidul maqali shi kuma marasidul maqali muka ce an yi shi don mi don nuna alaƙa da farkon sura da ƙarshen sura. Mu rike da kyau, wancan na farko surar da ta ƙare da surar da za ta zo bayanta, wannan kuma farkon surar da aka shiga da ƙarshenta. Kenan wanga intern ne, wancan kuma extern ne. Suratu Yunus, Imamu Suyuti ya ce, Fi awwaliha ya zo a farkonta, an auhaina ila rajulin minhum. ko ba ka nan bane kenan Allah ya ce akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum mutane suna mamaki mun yi wahayi zuwa ɗaya daga cikin su magana me ake yi anan kenan magana wahayi da annabta haka ne ko ba haka ba yace wa fi akhiriha ya zo ƙarshen wannan sura wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakim ka bi abin nan da an kai maka wahayi kaga an bude da zancen wahayi an karkare da zancen wahayi don Allah akwai munasaba ko babu shi yasa alqur'ani dukkan shi akwai munasaba malamai sun yarda da akwai munasaba bainal ayat akwai munasaba bainal bidayatu suwar wani hayatiha amma wannan munasaba tsakanin surori shi ibnu ashur mai tahrir wa tanwir yace shi baya ganin cewa akwai munasaba bainal tartibi suwar amma malamai suna ganin cewa wannan magana tashi akwai rauni gare ta saboda shi hujja shi ko wace sura tana da nata mawdu'i amma kuma ai akwai munasaba bainal mawdu'at kuma Allah ce tilka ayatul kitabil hakim duk qur'ani cike da hikima shi to yan kace tsarin surorin shi babu munasaba kenan kaga ai babu hikima dan haka anan ba mu tare da ibnu ashur jama'a lokaci yayi mun dai bude wannan sura gobe idan Allah ya kaddara akwai rayuwa za mu zo mu dora insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته